إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin sha hudu ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya dace da lissafin sha biyar ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na arba'in da hudu cikin jirgin darussa daga littafin ishratun nisa' واللفر الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي النسائي رحمة الله عليه الإمام النسائي صاحب السنن يا رسول الشكرة تقريب أكود أكبا هجر مزاء الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافنا عشرة النساء wanda yake bayani akan fikihun zamantakewa da iyali Imam Nasa'i ya ciro shi ne daga littafin shi babba shine As-Sunanu Al-Kubra rahmatullahi alaihi wa jazakallahu khair. za mu tashi inda malai yake cewa mas'alatu kullu ra'in amma star'a bayani akan cewa kowane mai kiwo Allah zai tambaye shi za a tambaye shi mas'alatu kulli ra'in tambayar da za a yi ma kowane mai kiwo amma star'iya game da abin da aka bashi kiwo da shugaba da sarki da mai gida da oga da duk wani wanda yake da mutane a ƙarƙashinsa to Allah zai tambaye shi game da waɗannan mutane da ya bashi ciwo malam yace akhbarana yahya ibn usman qala hadathana baqiya an shu'aib an az-zuhri an salim ibn abdullah an abdullah ibn umar annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu كل راء مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته صلوات الله وسلامه على رسولنا صلى الله عليه وسلم وانا حديث مالا يا كربو شتا هنيا مالا يحيى ابن عثمان ابن سعيد الحمصي daga cikin malaman su Abu Dawud da shi na Sa'id da Ibn Majah wanda ya rasu a shekara ta 255 shi kuma yace daga Baqiya ya an bin Walid wannan mashahurin malami da aka yi magana akan shi so da dama akan mas'ala ta tadlisi an Shu'aib ya an ibn Abi Hamza Shu'aib ibn Abi Hamza mashhur malamin nan shi kuma yace daga malamin sa Az-Zuhri wato Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri rahmatullahi alayhi an Salim ibn Abdullah daga Salim dan gidan Abdullahi dan Umar daga babansa Abdullahi dan Umar baban nashi sahabi dan sahabi radiyallahu anhu ma yace sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyati dukkanin makiyayi za a tambaye shi is responsible shi abin tambaya ne game da abin kiwonsa al'imamu ra'in shugaba mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyyati kuma duk abin da ya faru da jama'a shi abin tambaya ne akai warrajulu ra'in fi ahli shi ma mai gida yana matsayin mai kiwo ne ga mutanen gidansa iyalansa matan shi da 'ya'yan shi da sauransu وهو مسؤول عن رأيته كما شيما أبن تنبيه نيغم رسو والمرأة في بيت زوجها رأية كما مچي تنا كلا دا جدا مجنتني إنش دا دوكي يسا دا متنشن سا دا سورنسو وهي مسؤولة عن رأيتها وكما إتما أبن تنبيه چي غم دا أبن دا أكباتكيو الخادم راعين fi mali sayyidihi haka nan me me kula da dukiyar wani wanda aka aje a shago ko aka aje shi a cikin wata wani kasuwanci ko gona ko wani makamancin sa shi ma abin mai kiwo ne game da dukiyar mai gidansa kuma mas'ulun kuma abin tambaya ne an ra'iyatihi game da abin da aka bashi kiwo war rajulu fi mali abi haka nan mutumin da ke kula da dukiyar mahaifinsa a cikin kasuwanci ko ajiya ko noma ko makamantansu ko mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi ma za a tambaye shi kullukum ra'in karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara hada jumla yace kai jama'a dukkaninku makiyaye ne kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa abin tambaya ne game da abin kiwonsa wannan hadisi ne wanda Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa hakanan kuma wasu malamai wanda ba shi ba kamar Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da shi kuma hadisi ne daga cikin mashahuran hadisai da suka ba da muhimmanci wajen kula da haƙoƙin al'umma wasunsu akan wasunsu da umarni da adalci da umarni da tsayuwa akan maslahar ainihin wato al'umma sai aka fara magana akan shugaba wanda abin da ake nema da shi shine ya ainihin wato kula da al'amarin shugabancin mutane da jin daɗinsu da zaman lafiyarsu da tsayar da haddodin Allah da kankanunsu da adalci cikin hukunci wannan wajibi ne akan shi hakanan shi ma mai gida wajen kamar da alkhatabi yake faɗa yake cewa siyasatuhu fi ahli baiti shi mai gida wajibi ne zama ya iya gudanar da shugabancin gidansa wa ada'i huquqihim kuma za a tambaye shi game da shin ya ba da haƙoƙinsu da ke kan shi na ciyarwa da tufatarwa da mutuntawa da sauransu limamu tsibi yake cewa wannan hadisi yana nuni zuwa ga cewa shi makiyayi abin da ake nema ba dan kan wato shi shugabanci wannan da aka ambata ba kana yi ne dan kanka ba kana yi ne domin a kiyaye dokoki da abin da ya kamata ya ce fahim bagi Allah ya tasarrafa illa bima azana shayu da haka bai dace mutum ya yi wani tasarrufi a cikin shugabancin da aka bashi ba sai abin da shari'a ta tabbatar don haka wato dukkan waɗannan mutanen da aka ambata suna da kiwo ne akan ainihin wato abin nan ɗinsu wato abin da aka basu tun da kan shi shugaba wanda zai zama duk al'ummar da ke kasan shi abin kula ne game da shi abin tambaya ne hakanan shi ma mai gida a gidan shi dukkan mutanen da ke cikin gidan shi to abin tambaya ne shi game da su ana a tambaye shi akan yaya rayu da su yaya ciyar da su yaya tufatar da su yaya kirta mu'amalar su hakanan ita ma mace za a tambaye ta game da mijinta kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya ta Bukhari cewa wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladi wato za a tambaye ta akan kyautata mu'amala da 'ya'yan mijinta da shi mijin da surukarta da amana da ta rike game da rayuwarta da mutuncinta da dukiyarsa duk za a tambaye ta akan wannan a gaban Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya samu dace wannan hadisi mala ya kawo mana shine da nuni zuwa ga abin da yake ta ambata tun a baya shine muhimmancin kula da iyali da kyautata musu da ba su ainihin kulawa ta musamman wajen ainihin wato mu'amala da su mala yace akhbarna ishaq ibn ibrahim قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي أن قتاده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله سائل كل راء عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته قال أبو عبد الرحمن لم يروي هذا أحد علمناه عن معاذ بن هشام غير إسحاق بن إبراهيم بن راوية أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة عن الحسن مثله الإمام النسائي يكاو إسناري تاني إسحاق ابن إبراهيم wato al'imamu ibn Ibrahim rawiya ke ne Isaac ibn rawiya babban malamin nan mashahuri shi ne wannan duk da yake mamun nasai yana riwaya ga malamai masu suna Isaac ibn Ibrahim akwai shi ibn rawiya din ko kuma Isaac ibn Ibrahim ibn Habib ibn Shahid wanda daga cikin rijalul jama'a ne ma amma dai wannan nan wajen kamar da ya ambata karara kamar da yake cikin kuma wasu riwayoyi daban-daban wanda ba wannan ba shine Ishaq ibn Ibrahim ibn Rawiya to ya kawo wannan riwaya ne dan nuni zuwa ga wato wannan wato garaba amma kuma abu karba ce saboda girman shi malamin da jalalarsa shike riwaya daga Mu'ad ibn Hisham ibn Abi Abdullah shi kuma yace haddathana Abi babana wato Hisham dan Abu Abdullah ya bani hadisi an Qatada daga Qatada ibn Da'amat as-Sadusi kenan shi kuma Qatada daga malamin sa cikin sahabbai Anas dan Malik radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا تيجي daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi yake cewa inna Allah sa'ilun kull ra'in amma stara'u lalle Allah zai tambayi duk wani mai kiwo game da abin da Allah ya bashi kiwo a hafiza zalika am bayya Allah zai tambaye shi ya kiyaye wannan abin kiwon ko ya wulakanta shi hatta yus'alar rajulu an ahli baiti kai sai an tambayi mutum ma game da mutanen gidansa kiwon da aka bashi na mata da ƴaƴansa yayi da su qala abu abdurrahman al-imam an-nasa'i yace lam yarwi hadha ahadun alimnahu an mu'ad ibn hisham ghayr ishaq ibn ibrahim ibn rawiya yace mu musan wani malami da ya ruwaito wannan cikin malaman da muka sani ta hanyar malamin malamin mu mu'ad ibn hisham ba mu san wani mai riwaya da ya ruwaito wannan lafazin daga gare shi ba in banda Ishaq dan Ibrahim ibn Rawiya yace akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Mu'adh ibn Hisham qala akhbarani qala haddathani abi an qatada anil hasa anil hasani sai mutunan ya kawo wani wato mutun tsakankanin qatada da Anas yace anil hasan misla mislahu irin wannan wannan ita ce wannan riwaya tana cikin sunan ta al-Imam at-Tirmidhi da mustakhraj na Abu Awana da ainihin littafin Sahih na Ibn Hibban sannan Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta ta a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 1636 kamar yadda kuma Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya rigaye shi zuwa ga haka a cikin Fathul Bari cikin mujalladin sa na 13 wallahu ta'ala a'lam bab ismu man dayya'a iyala babin da ke bayani akan zunubin da ke kan mutumin da ya tozarta iyalansa mutumin da yake da iyali yake kula da su yake ba su kulawar da suke bukata daga gare shi ta ciyarwa da sutura da mutuntawa da yin musu hidima da kyautata musu zato da yin afuwa kan kurakuransu da ainihin yi musu kyakkyawar mu'amala yaki wannan yana da babban zunubi a gurin Allah subhanahu wataala Allah ka tsare mu قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر قال قال عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول daga Muhammad ibn al'ala ibn Kurayb Abu Kurayb al-Hamadani wanda yana daga cikin rijalul jama'a rasuwarsa shekara ta 248 ya ce haddasana abu bakrin ya ibn ayyash bakar dan ayyash babu malamin nan qala haddasana abu ishaqa ya anil hamadani an wahab ibn ja ibn jabirin shi ma al hamadani daga cikin rijalu abu dauda da nasai an qala abdullah ibn amr yace abdullah dan amr dan as ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji ma'aiki yana cewa kafa bil mar'i isma zunubi ya ishi mutum an yubayyi man ya'ulu ya wulaƙanta ya sawarwari da al'amarin mutanen da yake ɗaukan ɗawainiyarsu. Wannan riwaya al'imamu al-hakim ya ruwaito ta a cikin al-mustadrak kuma al'imamu zahabi yana cewa ingantacciya ce a kan sharaɗin Bukhari da Muslim. Malamai suna cewa a cikin shi akwai kwaɗaitarwa cikin wani hadisi akan kwaɗaitarwa alhaf alama karimul akhlaq akwai kwaɗaitarwa zuwa ga kyawawan ɗabi'u. la siyama ma'al ahal musamman ma tare da wajen mu'amala da iyalai ana tsoron ne lalle ka kyautata mu'amala ka da iyalai kasancewa dukiyar da Allah ya baka dukiya Allah ce ba dukiyar ka bace kuma Allah ya wajabta maka kula da su iyalan nan da ciyar da su ka ciyar da su ciyar da su wajibi ne farilla ne akan ka kafin komai eh ina fata mun gane wannan قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال سمعت سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت تانير واتو عبيد الله ابن سعيد ابن مسلم ابن عبيد أبو مسلم wannan da ake ce ma qa'idul a'mash mai jan a'mash yana yawo da shi ko dan jagorarsa shi kuma yace daga Yahya يعني ابن سعيد شيكما سميت سفيان يعني ابن أيينة قال حدثنا أبو إسحاق يعني الهمداني عن وهب بن جابر وانسان دمك جيشما الهمداني أنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عن عبد الله وعن أبيه عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كربو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabi yace kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya ishi mutum ainihin wato zunubi ya wulaƙanta wanda yake ciyarwa ya wulaƙanta wanda yake ciyarwa wannan ita ce riwayan al'imamu abu dawud da ahmad wanda kuma al'imamu zahabi ya inganta ta a cikin al'ulu hakanan ibnu manda shi ma ya inganta ta ma'anan ya ƙutu ai yalzamuhu ƙutu wanda wajibi ne akan ka ciyar da shi sai ka wulaƙanta shi matanka da 'ya'yanka da iyayenka in ba su da hali da makamantansu daga ƙatahu ya ƙutu idza at'ama qutan shi zake cewa quta yawmin ko abincin wuni don haka wannan wato yana nuni zuwa ga wajabcin wannan ainihin wato ciyarwa da kuma haɗarin da ke cikin rashin kula da shi da wasa da shi da ɗaukan abin haka saka-saka babu muhimmanci babu shakka wannan ɗabi'a ce ta rashin daraja ta rashin kirki ba kuma ɗabi'ar mutanen ƙwarai ba ce Allah ubangiji ya kyauta duk wannan musulunci ya kawo ne don kare haƙƙin mata a bisa shi irin yadda musulunci yake nashi kallon da bisa ƙa'idojin da yake gudana a kai don haka mata musulmai ba su da buƙatan su yi wa kansu wani fighting na musamman musulunci ya riga musu fighting sai dai kawai abin da ke faruwa shine wajen practice ɗin wato mutane musulmai ba kowa ne yake bin doka Allah ba to da haka sai wani ya ɗauka cewa abin da mutane suke yi ba kamar wato suna wakiltar dokokin shari'a ne wanda kuma ba haka ba ba sa wakiltar dokokin shari'a kadeji yadda dokokin shari'a suke ga sunan dalla-dalla Allah ubangiji ya kyauta Allah yace akhbarana Muhammad ibn Abdul A'la qala haddathana al-Mu'tamir qala qara'atu ala Fudail an Abi Harith anna Amr ibn anna Amr ibn Abdullah al-Hamadani wa huwa Abu Ishaq as-Sabi'i haddathahu anna Wahb ibn Jabir al-Khaywani haddathahu anna Abdullah ibn Amr قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالعبد إثما أن يضيع من يقوت sake kawo wani isnadin ta hanyar Muhammad ibn Abdul A'la as-Sana'ani wanda yana da hadisi a cikin Muslim ma da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wanda ya rusu ne a shekara ta 245 shi kuma yace daga Al-Mu'tamir yani Mu'tamir ibn Sulaiman yace qaratu ala Fudail ya'ana ya'ani Fudail Fudail babban malami din nan عن عن عن أبي عزير حريز أن أمر بن عبد الله الحمداني وهو شيني أبو إسحاق السبيعي يا جاي مسجوا حدثه يا باش لبار أن وهب بن جابر الخيواني وهب بن جابر الخيواني يا جاي مسا أن عبد الله بن أمر قال أبلا أن أمر أن آسياتي سميت نبي الله صلى الله عليه وسلم na ji ma'aikin Allah Allah ya ƙara masa ya dai kuli yana cewa kafabil abdi Uh, ifman ya ishi bawa zunubi an yi bayyi a manya kutu ya wulakanta wanda yake ainihin wato ciyarwa wannan dai da irin wacce riwaya ce wa akhbarna muhammad ibn nasr qala hadathana ayyub ibn sulaiman ibn bilal qala hadathani abu bakr an sulaiman an muawiya wa huwa ibn abi al-mazrad an abi al-hubabi an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin تصبح العباد فيه يصبح العباد فيه إلا ملكان يقولان آه يقولان فيقول آه أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا wannan kuma ta hanyar Muhammad ibn Nasar al-Naisaburi kenan daga Ayyub ibn Sulaiman ibn Bilal wanda ya rasu a shekara ta 224 yana da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i shi kuma yace daga Abu Bakr daga Sulaiman daga Muawiya Muawiya shine huwa ibn Abi al-Mazrad ana cewa al-Mazrad kuma ana cewa al-Muzarrad an Abi al-Hubab wato Sa'id ibn Yasar kenan ana Abi Huraira daga Sayyidina Abu Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah ya ce ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يقولان yace babu wani wuni da bayi za su rayu a ciki sai Allah ya saukar da wasu mala'iku ya ba su aikin su dinga faɗin fa yaqulu ahaduhuma ɗayan su na cewa Allahumma a'ti mumfiqan khalafa ya Allah duk wanda yake ci da dukiyarsa Allah ka maye masa wal akhar yaqulu ɗayan kuma na addu'a yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ke rike dukiyarsa baya ci da kowa yake rowa to Allah ka ka sokan mishi da lalacewar dukiya talaf wato Allah ka ruguza dukiya wannan hadisi kamar yadda Ibn Batali yake fara domin yana cikin Bukhari da Muslim wannan Ibn Batali a sharhinsa yake cewa wannan hadisi a cikin shi akwai alhab alal infaqi fil wajibati akwai kwadaitarwa game da ciyar da dukiya akan abin da yake wajibi sai ce kan nafaqati alal ahli kamar ciyar da iyalai wasilatin rahimi da sada zumunta ya ce wa yadkhulu fihi sadaqatu tatawwu kuma sadaka ma ta tadawwi wadda ba wajibi ba ta shiga ciki wal fard da ma zakka ta shiga ciki ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب yace kuma kowa ya sani cewa addu'an mala'iku fa amsashiya ce saboda mene bi dalilin qaulihi saboda fadin Allah da yace faman wafaqata aminahu annabi sallallahu alaihi wasallam amin yace faman wafaqata aminahu ta'minuhu ta'minal mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda da yace amin bayan fadan limami wala dhalin kuma sai amin dace da faɗan mala'iku to sai a gafarta mai duka zunubansa kamar yadda kuma Allah yake cewa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu Allah ya ce da da kuka ciyar na wani abu ko menene Allah zai mai shi kaga wannan ya tabbatar da wancan hadisi wato ma anfaqtum min ta'atillah eh duk abin da kuka ciyar game da da'ar Allah malamai sun yi sabani game da ainihin fassara wannan aya da kuma irin faɗin Allah wa saddaka bil husna eh wa saddaka bil husna malamai sun ka kawo maganganu masu tsayi Allah ya ce fasani yasruhu lil yusra wa kadzaba bil husna shi kuma fasani yasruhu lil usra da sauransu saboda alaƙar su da wato taysiri da kuma ta'asiri cewa Allah subhanahu ta'ala ya alƙawarin duk wanda yake kyakkyawan aiki yake ciyarwa yake sadaka yake kyauta to Allah zai yaukaka mai dukiyarsa kuma wannan abu ne wanda yake amrun ne mushahadun ana ganin shi karara wanda kuma ya tare yake ba kowa sai Allah ya bashi da haka ga kuncin rayuwa ga damuwa sannan kuma dukiyar ba ta taɓa ci gaba sai dai wata na kawai a waye gari ma ta ruguje ko kuma Allah ya ɗebe mata albarka ko da tana da yawa sai zan ba ta da ainihin wato albarka Allah ubangiji ya kyauta babu ijabi nafaqatil mar'ati wa kiswatiha babun da ke bayani akan wajabcin wato ciyar da mace ba ta nafaka ci da sha da wurin kwana da sauran bukatu na yau da kullum sabulu da omo da kudin kitso da kudin ɗinki da kudin zuwa ganin likita da sauransu dole a cikin al'infaq to babin da ke bayani akan wajabci ne wajibi ne akan mutum miji ya yi infaki ga matarsa wajibi ne a kansa hakanan kuma wa kiswatuwa wajibi ne kuma ya sai mata sirar da ta saka ta rufe tsaraicinta قال أخبرني إبراهيم ابن هارون قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل قال حدثنا مح... جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف wannan hadisi wanda yana cikin sunan ta Imam Abu Dawuda da sunan ta Imam Al-Baihaqi da wasu wurare hadisi ne tabbatacce mala ya karbo shi ta hanyar malamin sa Ibrahim ibn Harun Al-Balkhi wanda Imam An-Nasa'i ne kadai riwaya daga gare shi cikin Ashabul Kutubus Sittah shi kuma ce daga Hatim ibn Ismail Hatim ibn Ismail yana daga cikin rijalul jama'a rasuwarsa shekara ta ɗari ne da tamanin da bakwai shi kuma yace haddasana Ja'far ibn Muhammad jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Ja'far dan Muhammad ya ce daga baban shi Muhammad dan Al-Hasan kenan qala yace dakhalna ala Jabir ibn Abdullah mun shiga gun Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu wa an abi فقال سي جابر يتي من إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال جابر يباس الأبار ونساشنا خطبة الوداع ودع النبي صلى الله عليه وسلم أمكة لوكة أيكين حج سنة كرشيد النام الشكرة تترى النبي صلى الله عليه وسلم يتي اتقوا الله في النساء كجس أوران الله جمد ماتا فإنكم أخذتن أخذتموهن بأمانة الله فمن كو kun karɓe kun ɗauke su ne ka zo ka ɗauki mace daga gidan iyayenta ka mai da ita gidanka ta zama ƙarƙashinka ta zama kamar baiwa a hannunka a gunka take karɓan doka a gunka take komai da menene da menene to wannan shine ta koma ƙarƙashinka ne da amana Allah Allah ne ya hukunta wannan tsari na aure aka baka ita wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah kuma kuka halasta farjojinsu da kalmar Allah wato da ƙarfin dokar Allah. Allah ya ce aure ya halasta ƙulla akadin nan ya halasta maka komai na tare da ita. Wannan ba ƙaramin ainihin ni'ima ce da falala Allah ya maka ba. wa inna lakum alayhinna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wajibi ne akan su game da ku Allah ya wuta ina furushakum ahadan takrahuna kar su shigo da wani cikin gidanku a ya zauna a cikin wurin kwanciya ko wurin zamanka ko falanka in sun san baka son haka duk mutumin da suka san baka son ya shigo gidanka ko dan uwansu ne ko abokinka ne to kasa ba sai kasa ba shi shigo wasta annabi ya ce fa inna sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in fa'alna in har suka saba muku suka aikata abin da ba ku so fadribuhunna darban ghayra mubarrihin kuna da yancin ku dake su duka wanda yake ba mai cutarwa ba duka na barazana da tsoratarwa da wane ne da wane ne walahunna alaikunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ku kuma abin da yake kan ku wajibi game da su to shine ku azurta su wato ku ba su duk abin bukata na yau da kullum sannan ku ba su sutura bil ma'ruf bisa abin da yake sananne a ɗabi'a da al'ada inda kuke rayuwa. Al'imamu an-nawawi da yake sharhin wani hadisi kwatankwacin wannan wanda lafazin shi zo a cikin Bukhari da Muslim yake cewa wannan hadisi a cikin shi akwai alhaf ala mura'ati haqqi an-nisa wato a kula da haƙƙin mata wal wasiyati din da kuma ana jan kunnen maza bihinna game da mata. wa mu'asharatihin ana jan kunnen maza game da kyautata rayuwa da mata bil ma'ruf a rayu da su bisa abin da yake abin Allah san barka abin da yake ya dace na mutunci da girmamawa da sanin ya kamata sai nawa yake cewa wa qad ja'at ahadithu kathira sahiha hadisai sun zo da yawa ingantattu fil wasiyyati bihinna game da jan kunnen mutane akan kulawa da mata wa bayani huquqihinna da bayani akan haƙoƙin mata wa tahzir min at-taqsir fi zalika da jan kunnan mutane da yi musu kashedi akan kada su gaza wajen biyan haƙƙin mata yace wa qad jama'atu ha ni nawawi na tara hadisan nan gabaki ɗayan su aw mu'zama ha ko kuma in ce na tara mafi yawan su fi riyadus salihin a cikin tabi na riyadus salihin inda ya babul wasiyyati bin nisa to kafin imamun nawawi haka in ka koma littafin al-imam al-bukhari ya kulla babuka daban-daban a cikin kitabun nikahi don nuni zuwa ga irin waɗannan ainihin ma'anoni ya kawo hadisai da dama wanda suke nuni zuwa ga wannan ma'anoni kamar faɗin sa babul wisayati bin nisa sannan da babul mudara ma'an nisa da babu husnul mu'asharati ma'al ahli da ire-iren suna nan da yawa Imam Bukhari ya kawo su ya tattauna akan ainihin matsalolin ko malamai masu sharhi ba su guje ba suna ta bayani a kai. Abin nan wato wannan hadisi ya ila yau yana daga cikin umda na bayani akan haƙoƙin mata, haƙoƙin zamantakewa tsakanin miji da mata, wanda daga cikin haƙoƙin mace akan mijinta akwai batu akan mu'amala ta girmamawa. Shi ne abin da hadisi yake nunawa, wanda a cikin ce zama akwai luɗufi, akwai tausayi, akwai kyakkyawan mu'amala, kamar da Allah yake cewa allazina amanu la yahillu lakum an tarfun nisaa karhan wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana wa ashiruhunna bil ma'ruf haka Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kurayi da su a bisa abin da yafi dacewa a bisa hali na karamci Allah ya ce fa in karhitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira kuna iya ma ku ji ba kwa son su kuna kin su amma sai zama akwai alkhairi game da wannan mata da kake jin baka su da haka Allah yake cewa fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi isna aure aure da dama fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi isa da makamantan su so da haka wannan shine khulasa na abin da yake haƙƙin mata akan maza kyakkyawar mu'amala baya ga abinci da abin sha da mutuntawa da sauransu al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake faɗa yake cewa wannan hadisi da ya zo magana akan wancan babi na mudara ma nisa yake cewa wannan hadisi na nuni zuwa ga mustahabbancin wato al-mudara da istimalatin nufusi wa ta'rifil qulub wato siyasa wajen rayuwa da kau da kai da makamantansu don dan zama lafiya da iyali da sauran ma mutane gaba daya Allah ubangiji ya tsare mu da haka jama'a sai a kula kwarai da gaske musulunci ya bada muhimmanci kwarai wajen kula da mata da ainihin wato girmama shi girmama su da, da, da sanin mutuncinsu da, da, da yi musu alheri. Da haka wajibi ne akan miji ya san cewa dukiya da yake ciyar da ‘ya'yan shi da iyalansa wata hanya ce ta samun lada mai girma domin a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bin nan idza anfaqa ar-rajulu ala ahli fa hiya lahu sadaqa idan mutum ya ciyar da iyalansa to sadaka ce gare shi ko lafazi makamancin wannan kuma wani mutum wata rana ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sunan ta Imam Abu Dawuda cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me ya haƙƙin matar ɗayan mu akan sa nabi yake cewa an tuqimaha idza ta'imta zamu zo mu ji wannan a gaba wa taksuha idza tasaita wala tadrib alwajha wala tuqabbi wala tahdir illa fil bayt kuma mun karanta ma wani lafazi a baya so ita kuma mace daga cikin haƙoƙin ta ila yau akan haƙoƙin mijinta akan ta shine daga ciki shine kar ta tona asirin rayuwar aure da suke eh shi ma kai ya tona asirin wani abu da suke na rayuwar aure kad ya dinga ambatan aibin ta ko ta dinga ambatan aibin sa a wajen wani bare wajen wani tadfati balantana kuma yana abin da yanzu mutane suka suka mai da shi wani yayi su je ma cikin Instagram ko Facebook su ta labarin matsalolin auren su wannan baya cikin abin da musulunci ya yarda da shi haka na ila yau daga cikin haƙoƙin miji akan matarsa shine ta sani cewa in za ta fita zuwa ziyarar ƴan uwanta ko iyayenta ko makwabta ko asibiti bai halarta ta fita sai da izininsa sai ya bata izini sannan take fita in ba ga abin da ya zama larura ba sannan idan shi kuma an ce idan ta tambaye shi za ta je masallaci ko sallar juma'a to kai ya hana ta sai in ta shafa turare wanda ake ji to wannan sai ce ta wanke kamar da sayyidina Abu Huraira ya yi ainihin wata mata kamar yadda kuma al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na la tamna'u ima Allah la tamna'u an-nisaa masajidallahi ko la tamna'u ima Allah masajidallahi ah wannan kenan to matsalolin da suna suna da yawa kwarai da gaske daga cikin sahila yau akwai wajabcin miji ya koya matarsa ilimin addini abinda za ta yi ibada da shi in bata sani ba in ba zai da halin da zai koya mata bai da ilimi ko bai da lokaci sai ba ta dama ta ce ta koya inda za a koya mata kuma Allah yana cewa ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara cikin suratul tahrim da haka wajibi ne akan miji ya umarci matarsa da ƴaƴansa da sauran kirkashin sa akan cewa su koyi ilimin addini kuma su tsaye da sallah Allah yana cewa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha hakanan daga mu sani cewa wannan daga cikin mafi muhimmancin haƙƙin da ke kan mutum game da iyalinsa kula da sallah ɗin sannan kuma yana da kyau mutum ya iya ya zama yana da taushin magana ya iya magana mai daɗi magana mai taushi kai ya zama mai alfasha da sakin baki da shuka da cin mutunci Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin Tirmidhi da Ibn Hibbana laysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-baghi shi musulmi baya daga cikin ɗabi'a sai ya kasance mai yawan sukan mutane mai yawan la'antar su mai yawan alfasha da sakin baki da haka ba daidai bane kaman kuma yadda ya halasta daga cikin mu'amala aure babu laifi dan mutum ya karoce matarsa ƙasa da kwana uku kamar yadda muka ji a baya idan akwai buƙatar ladabtarwa ko wani abu makamancin ainihin wato haka Allah ubangiji ya kyauta sai malam ya ci gaba da cewa قال أخبرني إبراهيم ابن يعقوب قال حدثت قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن علي بن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن حجادة قال حدثني الحجاج الباهلي قال حدثنا سويد ابن حجير عن حكيم ابن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق أزواجنا علينا قال أطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبه ولا تهجر إلا في البيت كاج رواية وانا رواية مالا يا كربوتا تهنير أينهم واتو مالا منسى إبراهيم ابن يعقوب شيني الجوزجاني الإمام الجوزجاني babban malamin ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da tara yana da hadisi a cikin abu dawuda da tirmidhi da kuma nasa'i don allah ya gafarta masa shi kuma yace daga abdullahi dan muhammad dan aliyu dan nufai shi kuma yace daga Zuhair ibn Harbin shi kuma daga Muhammad ibn Hujada al-Audi al-Kufi daga cikin rizal jama'a shi kuma yace haddathana al-Hajjaj ibn al-Hajjaj al-Bahili shi ma mutumin Kufa ne shi kuma yace haddathana Suwaid ibn Hujair shi kuma yace daga Hakim ibn Muawiya daga baban shi Muawiya ibn Haiba shi kuma yace qala qultu ya Rasulullah yace ni kuma nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu azwajina alaina menene haƙƙin matanmu akan mu me yake wajibi sai mun musu qala yace at'im idza ta'imta idan ka ci abu ita ma ta ci kar ka ci ka batta da yunwa waqsu idza saita kar ka sa sutura ka batta da ainihin wato tsaraici wala tadribil waja in ya kama dole sai kayi hukunci to banda dukan fuska wala tuqabbih kar kuma ka dinga ci mata mutunci kana muzanta ta kana faɗa mata maganganu na rashin daraja wala tahjur illa fil baiti kar kuma ka kaurace mata sai in a cikin gidanta ne wato kar ka bar gidan gaba ki daya amma kana iya ka kaurace mata a cikin gidan wannan ita ce riwaya al-Imam Abu Dawud da Ahmad da kuma At-Tabarani a cikin binnan wato binnan ɗinsa al-Awsat al-Imam Tibi yake cewa idakta saita dinnan yace da aka ce dinnan da ana magana kaman da ga'ibi sai aka dawo da shi wato abin nan wato mukhatab shine iltifatu min al-ghaiba ila al-mukhatab saboda ba da nuna muhimmancin abin sannan da kuma ciyarwa duk ga kowane miji wannan an ana umartar shi da haka wajibi ne ya ciyar da ita an ambaci fuska ne don muhimmancinta ba daidai ba ne dukan fuska ko ba ga matarka ba kar kamari mutum babu kyau an hana sannan hakanan dukkanin sauran gaɓoɓi wanda suke masu daraja kamar al'aura kamar ido da makamantansu an hana ka kai mutum duka a wajen sannan karka kabbaha karka dinga ce mata kabbaha killahu ke dai Allah ya muna naki ke dai kan baki da kirki baki san ya kamata ba ke mutumiyar kaza ce babu kyau irin wannan karka dinga faɗawa wa matarka maganganu munana masu nauyi marasa daɗi wai dan an ce kai ne gaba da ita ba daidai bane haka ƴaƴanka ma karka dinga musa sannan wato wajen kauracewa aka ce karka kaurace sai a gida kamar da Allah yake cewa wahjuruhunna fil mazaji amma in kun tuna a baya mun tattauna akan cewa yana iya yiwuwa a yi ƙaura wajen gida kamar da sayyidina Ali yayi ya je wani waje can daban cikin masallaci ba cikin gidansa ba idan maslaha ta kama haka to ana iya a yi babu matsala insha Allah ya danganta ga maslaha ne قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة فجاء رجل فقال إندي دينار قال أنفقه على نفسك قال إندي آخر قال أنفقه على زوجك قال إندي آخر قال أنفقه على ولدك قال إندي آخر قال أنفقه على خدمك قال إندي آخر قال أنت أبصر wannan riwaya wadda tana cikin abin nan al'adab al-mufrad na al-Imam al-Bukhari da ma sunan kubra ta Baihaqi da da Ibn Hibbana dukkanin su sun ruwaito wannan ainihin wato riwaya riwaya ce sahihiya insha Allah ta hanyar Qutaybatu dan Sa'id ta hanyar Qutaybah dan Sa'id al-Balkhi daga Yaqub daga Ibn Ajlan Muhammad ibn Ajlan daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi daga Abu Hurairah Allah ubangiji ya kara masa yadda sai na burara yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci cewa mutane su sadaka sai wani mutum ya zo ya ce ni ina da dinari guda daya kamar ya ce ina da dubu ɗari da hamsin ko makamacin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anfiqhu ala nafsik to ka biya buƙatar kanka tukun na farko qala sai sake cewa indi akhar to ina da wani ma baya wannan qala sai annabi ya ce anfiqu ala zawjatika to daga kanka to sai iyalanka qala wa indi akhar yace ina da wani fa qala anfiqu ala waladik sai kuma ƴaƴanka qala wa indi akhar qala anfiqu ala khadami kici to sika ce da sauran mutanen gidanka qala wa indi akhar ina da wani kuma har ila yau qala annabi ya ce anta absaru kai ka fi sanin me za ka yi da shi cikin abin da yake na aikin alkhairi ko kasuwanci ko ajiyewa abin da dai ka ga yafi dacewa to kuɗin ka ne kai ka sa abin da ya kamata ka yi da su saboda ƙwarewar lokaci bari mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah in an lura sai a yi haƙuri darasin baya kawa awa ɗaya saboda yanayin lokaci da muke samun kanmu a ciki tsakankanin waɗannan salloli wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله